نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة
يومنا 27 ga watan Rajab hijira annabi alaihi salatu wassalam 1446 wanda ya dace da 27 ga watan 1 shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaif ramadan littafin da yake bayanin ayyukan da wato ya kamata mai azumi ya mai da hankali wurin aikata su a cikin watan ramadan wannan shine karatunmu na biyar ko na uku nake sun jago na ne makwana شافي نلوي يوا wala hada malan yace to akan haka akan wannan wa yakunu almana mana za ta zamantowa anna siyama lillahi azza wa jalla lalle azmi na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai azza wa jalla mai girma da daukaka fala sabila li ahadin to babu hanya ga wani mutum ila akhdhi ajrihi ya zuwa dauke ladan azumi min as-siyam daga cikin azumi mana babu wata hanya da zaka bi ka dauki ladan mai azumi cikin azumin da yayi tunda nawa ne ne na Allah ne bal ajruhu a ladan azumi muddakharun abin adanawa ce li sahibi ga mai ita inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan mi asaumuli wa ana ajizi bi azumi na wani kuma ni ne zan sakawa da shi saboda haka babu wata hanya da za ka bi ka ɗauki ladan mai azumi saboda na Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya adana ma mai azumi ladan azumin shi sai ranar alkiyama Allah ya bashi wa hina idin to a lokacin nan faqad yuqala malan yace ana iya cewa inna sa'iral a'mal lalle dukkan ayyuka qad yukaffaru biha dunubu sahibiha ana iya kankare zinabban mai su da su ayyuka din muna gane ba qad yukaffaru biha dunubu sahibiha ana iya karkare a kankare a yafe zunubban mai zunubbai ɗin da su waɗannan ayyuka kamar sallah kamar hajji kamar sadaka kamar karatun alkur'ani kamar nafila da aiki da ka sani mai kyawu to a madadin shi Allah subhanahu wataala yana iya karkare ma mutum zunubban shi wala yabqa lahu ajrun saboda haka kenan babu wata lada da za ta ragewa ga mutum wa innahu ruwiya domin rawaito innahu yuwazanu yawmal qiyama lalle za a auna ranan alkiyama bainal hasanati was sayiat tsakanin mugayen ayyuka da kyawawan ayyuka za a aza su bisa bi bisa sikeli wal waznu yawma idhin al haqq sikeli a ranar alkiyama gaskiya ne faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun za a auna wato ayyukan mutum masu kyawu da mugaye kamar yadda ake auna shinkafa yadda ake auna sukari yadda ake auna gishiri to haka za a aunawa ma'aunin ranar alkiyama yana da wato wurare guda biyu inda ake aza kyawun aiki da kuma mummuna wa yuqassu ba'daha min ba'd kuma ana rage waɗansu daga waɗansu kenan gwargwadon wanda ya nauyi haka ne ko fa innahu fa in baqiya hasanatun idan lada ta rage cikin ayyukan mutum gaba daya saboda an yi ta biyan bashi ka tara bashi da yawa dakhala biha sahibuha aljanna mai wannan lada din zai shiga aljanna da wannan lada guda daya idan aka kwashe gaba da ana ta biya ana ta biya ana ta biya ba abin da ya rage sai lada ya dai ta rage an biya amma lada dai ta rage ba mutum zai ta yi aljanna da ita wa fi hadithun marfu'un akwai hadisi wanda yake marfu'i wa yahtamilu to yana iya daukan an yi qala fi sawmi a ce a cikin sha'anin azumi innahu la yasqutu thawabuhu cewa ladan azumi ba ta faduwa bi maqasatin da ragewa da aka zanki ana dauka ana biyan lada muna ganewa ko wala ghairiha ko kuma da wani ragewa da za a yi ma wato ladan mutum to ta azumi ta ba za ta rage ba ko an rage sauran ayyukan mutum ana ɗiba ana biyan mutanen da suke bin shi bashi ranar alkiyama to ita dai lada azumi tana da bali waffau a'a za a cika ajruhu ladan shi bi sahibihi gaba abucin shi hatta ya dakhula aljanna har sai ya shiga cikin aljanna bai wafa ajruhu fiha sai a cika mai ladan shi a cikin aljanna wannan shine ma'anan ma'anan fadin Allah subhanahu wataala fa innahu li wa ana ajzi bi azmi nauni ni ne zan sakawa da shi ma'ana kowane abu cikin ibada cikin ayyukan bawa kowane abu za a taba ladan shi amma banda tazi wannan duk fahimta ce ta malamai ba ishtiyari ne kokari ne wurin bayyana abin da ake nufi ba fa innahu li wa ana ajzi bi ba nasu ne karara ba bayani ne na malamai na kokarin hiddo maka abin da ake nufi da wannan magana ta Allah mai girma da daukaka wa amma qawluhu amma magana shi fa innahu li lalle shi azmi nawa ne fa inna Allah khassa siyama lalle Allah subhanahu wataala ya keɓanci azumi bi idafatihi ila nafsihi da dangana shi zuwa ga zatin shi duna sa'iril amal banda sauran ayyuka babu wani aiki cikin ayyukan da bayan Allah suke wanda Allah ya dangana shi ga zatin shi sai azumi amma duka yana cewa amalukum a'malukum ayyukum naku ne waɗannan wa dhukira fi ma na dhalika wujuhun an faɗi fuskoki da dama a cikin ma'anan haka da Allah ta'ala ya danganta azumi zuwa ga girman zaje shi. Mina saniya daga cikin mafi kyawun fuskokin da aka faɗa wa jihari fuska guda biyu. Ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu, annas siyama, lalle azumi, mujarradu tarki huzuzin nafsi. tsantsan wato barin bukatu ne na rai ranka yana bukatar abinci yana bukatar ruwa amma sai ka bari ko ba haka yana bukatar sha'awa amma sai ka yi wa shahawati al-asliya da kuma sha'awoyin rai wanda suke na asli allati wadda jubilat aka halice ta alal maili ilaiha akan karkata zuwa gare ta lillahi azza wa jalla dan Allah subhanahu wataala wala yujadu dhalika fi ibadatin ukhra ba a samun wannan a cikin wata ibada ghayra siyami inda ba azumi bane ba ka samu haka cikin aikin hajji ba ka samu haka cikin me cikin sallah ba ka samu haka cikin zakka duk wata ibada da ka sani babu ibadar da mutum yake barin tsantsan bukatun shi na rai kuma masu girma masu mahimmanci a cikin rayuwar shi tsawon lokaci wajen awa goma sha wani abu sai ya zibi sallah kaga lokacin da gajere ne ko da ba ka ci ba ka sha a cikinta lokacin ta takaitacce ne ko sallan azahar an dade minti goma an dade minti goma sha biyar an dade minti ashirin kana sallamiya sai ka nemi abinci ka ci ka nemi ruwa ka sha la'asar ma haka nan duk salloli duk sun yi gudu minti ashirin sun dade ana yin su kenan in ba haka ba minti biyar minti bakwai minti takwas minti goma haka dai inda ake minti sha biyu sha biyar ba su da yawa inda ake minti ashirin ba su da yawa ko haramin makka da haramin madina duk kana ga duddubin mutanen da ke akwai miliyoyin mutane ko sallar su ba ta wuce minti bakwai kowace sallah inda ba asuba ba ce da ko asuba ba ta da wani tsawo ba su da irin wannan karatun namu a daɗi ana ta karatu ga wurin kuma ana iya yi baka damu ba saboda tasowa kai da ƙasar ku don kai ibada da an daɗe mine ne kuma wuri ne wanda yana da yanayi mai kyau wanda zai ba ga karatu na da daɗi ga kana kallon ka'aba ko kana kallon ɗakin da yake zagaye da ka'aba kaga da ba ka damuwa sannan kuma ga yanayi ba zafi in waje kake ba zafi in ci kake amma kuma sallah ba ta daɗewa ba su daɗewa minti bakwai an yi sallah ko a zahar ce aka wata wace minti bakwai minti shida an gare sallah ba ruwansu da mutane na ta to ya za a jira mutane aka ce a jira mutane ko musamman mu mu yan afirka inda ake aje mu muna bukatar dole sai mun zo daga nisa ga wurin da nisa sannan kuma ga wurin da tudu in ka yarda aka kira sallah kana gida to shi kenan baka samun sallah har ma kai zaman ka gida kai sallah ga wani tudu mai wahalan hawa dole sai ka hau shi babu wata kasan su ba irin mu bane su hanyoyin su duk tattara suke ba yau da wannan hanyoyin namu hitacci haka makka da ya kaga hanyoyin ta gasa irin namu haka gasu nan duk suna gittawa da kyawu ana iya miƙe haka daga nan har zuwa equal center ba kwana ka taho kawai tahowa za ka yi ta yi in kuma kaga wata kwana to inda ta yi ba haramin za ta yi sai ta yi wani waje ta ta ta yi in ka bi ta ma ka kara ma kanka nisan tafiya za ka da wannan da ka biyo ta za ka yi ta tafiya kanta to da ba su dadewa suna sallah da an ce ma an kira sallah kana gida to ka hinka ya alwala ka taso ka so sai ka yi minti sha biyar ashirin magana ta haya kasa maka zo masallaci ba to shine malam wato yake bayanin cewa cikin wata ibada ba za ka samu mi ba haka cikin aikin haji ana yi ana aikin haji ko ina aiki ana hilan arfa kana shan ruwa kana cin abinci hilan arfa amma kuma mi kake ibada kake yi tsayuwa kake a wurin amma kana shan lemu kana shan ruwa watakila da sandwich ga hannunka kana ci kuma tsayuwa kake a hilan arfa babu wani abu nan ba a hana ka ba ko kana da wafi kana iya da ruwanka ga hannu kana sha kana kewayi ba a hana ba ko kana safa da marwa kana iya tsayawa ka sha ruwan zanzam cikin aikin ne nan duk ba hana ka ba amma kaga cikin azumi babu wannan an hana ka cin abinci an hana ka shan ruwa an hana ka biyan bukata fa idza ishtadda tawqanun nafsi to idan wato tsananin bukatar rai yayi tsanani tawqani shine tsananin sha'awa sha'awa mai tsanani zake ce ba tawqan tawqanun nafsi ila ma tashtahihi zuwa abinda ita rai take bukata ma a qudratiha alaihi tare da ikonta akan wannan abu thumma tarakathu lillah sa'annan ta bar wannan abin dan Allah bi mawdhi'in a cikin wurin da la yattaliu alaihi illa Allah babu wanda yake ganin ita rai din sai Allah subhanahu wataala amma kuma ta bar wannan abu tare da tsananin bukata misali kamar bayan azhar zuwa la'asar za ka ji kana da tsananin bukatar mi ruwa lokacin yunwa take tsanani domin haka yi la'asar to shi ke na kasan an gangaro ba a daɗe amma ka ga tsakanin azar da la'asar ba ka samu bacci ba ka rasa inda za ka kwanta wato yunwa da kishirwa sai su ishe ka kuma me ba za ka sha ruwa ba haƙura za ka yi to wannan haƙurin da kai ka yi shi ne saboda wa ka yi shi saboda Allah subhanahu wataala to malam yace idan kai haka kana dalika dalilan wannan ya kasance dalili ne ala sihhatil iman akan mi ingancin imani ya nuna imanin ka lafiyayye ne mai kyau ne saboda kana da bukatan abin amma kuma ka bar shi dan Allah ya hana ka shi dan Allah ya ce in dai kana son ka samu lada kana so ka zama mai biyayya mai imani da ni to kakkace abinci da rana na azu kuma sai ka bari ya nuna kana da mi ya nuna kana da imani da Allah subhanahu wataala fa inna as-sa'ima me yasa malam yace saboda mai azumi ya'lamu anna lillahi rabban wa anna lahu rabban ya san cewa lalle yana da Allah yana da mahalici yattali alaihi wanda yana tsare da shi yana kallon shi fi khalwatihi a cikin kadaice shi a cikin keɓanta shi da ya da ran shi shi kadai to mai azumi ya san cewa in mutane ba su ganin shi to Allah ta'ala yana ganin shi wa qad harrama alaihi kuma Allah ta'ala ya hana shi an ya tanawala shahawatihil majbula ya ci ko ya biya bukatun shi na sha'awa wanda aka halicce shi alal maili ilaiha akan karkata zuwa gare su fil khalwati a cikin kadaici na galibi abin ta yi cikin kadaici ake cin shi ko ba ga hili ake cin abinci ba galibi tunda galibi ko wurin mai abinci za ka iske mutanen da suke saye su tahe su sun yi masu zanna su ci abinci kuma ko masu zanna su ci abinci za ka ga aiboyi suke an ɗan yi sa su cikin wata rumba suke suna cin abinci ko cikin ma daki ne bayan mai abincin su ɗauka su shiga can ciki su ci abinci to galibi ka ga abinci ana cin shi ne a cikin kareci ba kowa to kuma sai mutum ya bar shi dama ba gaban mutane yake yi ba to kuma kai kaɗai ɗin ma sai ka kici saboda Allah ya hana ka kaci shi da rana ba ta rabbahu to sai yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala malikinsa wamtathala amrahu kuma ya aikata umarnin Allah wajtanaba nahyahu kuma ya nisanci hanin Allah subhanahu wataala khawfan min iqabihi ya yaka ne saboda tsoron azaban Allah wa raghbatan saboda kwadayi kuma fi thawabihi a cikin samun lada wurin Allah subhanahu wataala fa shakara Allahu lahu dhalika sai Allah subhanahu wataala ya gode masa wannan waqtasa li nafsihi amalahu shi yasa kuma Allah ta'ala wato ya kadaici kanshi da wannan aikin nashi yace naye ne saboda irin wannan abubuwan da ke ciki saboda akwai kadaici kuma Allah ta'ala yana son mutum ya zamanto mai jin tsoron shi a lokacin da ya kadaita ma mai ganin shi sai Allah subhanahu wataala hada min baini sa'iri amalihi a tsakanin duk ayyukan shi gaba ɗaya su kadai ne Allah subhanahu wataala shi kadai ne Allah ta'ala ya ce nashi ne saboda wannan ma'ana din da ke akwai wala hada qala ba'da zalika dan haka Allah subhanahu wataala ya ce bayan haka innahu lalle shi mutum taraka shahwatahu ya bar sha'awarsa wa ta'abahu abincin shi ya bar shi wa sharabahu abin shan shi ma ya bari min ajili saboda ni qala babu salaf sashen magabata yake cewa tuba liman taraka shahwatan hadira farin ciki ya tabbata ga mutumin da ya bar sha'awa mahalacciya li mau'idi ghaibin lam yarahu saboda alkawarin wani gaibi wanda bai ganshi ba kaga abinda kake shawa ga yanan gaban ka kana shawar ruwa masu sanyi ga sunan lemu ga yanan kana bukatar abinci ga yana an dafa ma yara ƙanana kana so amma ka bar mi abin da ga yanan a gabanka saboda mi alƙawarin abin da aka ma baka ba gani ba amma saboda ka yi imani da wanda ya maka wannan alƙawarin bai ta da alƙawari alƙawarin shi gaskiya ne shi yasa sai ka bar wannan sai ku tafi da shi ba ruwan kama da shi ba ya gabanka duk daɗin shi duk kyawun shi sai ka tashi ma ka bar wurin ko nawa za a baka ba za ka iya karya azuminka ba to kaga cikin azumi akwai imani da gaibi alladina yu'minuna bil ghaib wadanda suke ba da gaskiya da gaibi cikin imani gaibi yana taka rawa yadda da gaibi yadda da abinda baka gani ba yana kawo gudunmawa a cikin imaninka Allah subhanahu wataala yana yarda da kai saboda ya yarda da cewa ka yarda da gaibin da yake kai imani da shi lamma alima almu'minu as-sa'imu yayin da mai azumi ya riga ya san anna ridha maulahu lalle yardan Allah mahaliccin shi majibincin shi masoyin shi fi tarki shahawatihi tana tabbata ne a cikin barin sha'awoyin shi ba za ka samu yarda Allah ba sai ka bar abin da kake so dan Allah wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah mahalicin shi kuma ya hana zuciyar shi daga abin da take so Allah ta'ala ce to lalle aljanna ita ce makoma waliman khafa maqama rabbih jannata duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah subhanahu wataala to Allah zai bashi aljanna to da haka mai azumi mai imani ya riga ya san cewa ba yadda za a yi sami yardan Allah sai ya haƙura da sha'awoyin shi da Allah ya hana shi to yayin da ya san haka nan kaddama sai ya gabatar da rida maulahu yardan mahaliccin shi Allah ala hawahu akan abin da yake so shi yasa hadisi yazo la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih dayan ku ba zai kasancewa mai imani ba har sai son zuciyar shi ya zamanto yana biyan abin da nazo da shi da abin da kake so ya zamanto yana biyan bayan abin da manzo Allah ya so da shi sa'an za ka kasancewa mai imani wasarat ladzatuhu sai jin dadin shi ya zamanto fi tarki shahawatihi lillah a cikin barin sha'awoyin shi ne domin Allah subhanahu wataala muna ganewa ku li imanihi bi ittila'illahi saboda imanin shi da ganin Allah subhanahu wataala saboda haka duk lokacin da kake cikin ibada ya kamata ka zan jin daɗi inda kana son yarda Allah ta tabbata a gare ka zamanto duk ibadar da ka shiga to ka ji daɗinta da haka ne za ka samun yardan Allah da haka za ka samun kyakkyawan sakamako wurin Allah subhanahu wataala duk ibada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Bilal arihna biha ya bilal manzo Allah ke ce ma bilal ka ka hutar da mu da sallah mana ka tada mu da sallah mu shiga cikin farin ciki kuma manzo Allah ya ce wajuilat qurratu aini bis salah an sanya mana farin ciki na a cikin sallah to duk ibada haka ya kamata idan mutum na cikin ta ya zanki jin daɗi saboda wahala ce kake mawa masoyinka Allah subhanahu wataala kuma mai hikima na cewa walaisa muhibban man ya'uddu shaqa'u ba masoyi bane wanda yake kididdige wahalar da yake ma masoyi tsakanin masoyi da masoyiya duk abin da kai baka damuwa ba za ka ce wance ha ba ba ta gaya ma wata bukatar ka ce kai idi ba ke kasatin da irin wahalar da na maki ba ka faɗi saboda ka san ka jawo bacin ran take da ko ba haka ba masoyin kaga yana kididdige ma masoyiyar shi abinda yake mata na wahala to ya samu ya fara hangen wata ke rabuwa zai da ita amma indai kana son ta to baka baka yin abin nan ƙarya da gaskiya sai ka biya mata bukata duk abin da take so sai ka mata to so ake fiye da haka nan mu yi ma Allah subhanahu wataala mu yi ma Allah fiye da yadda muke tsakanin masoyi da masoyiya duk wahalar da muke sha mu zaki jin daɗi saboda mi Allah ne muke ma wanda ya halice mu wanda ba mu da wani masoyi sama gare shi kakka yarda soyayyan wani mutum ta zo ta hauta Allah ka hallaka ka shiga cikin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله kakka yadda ka zama cikin waɗannan mutane ka tsaya cikin mutanen kirki والذين آمنوا أشد حبا لله wanda suka yi imani sun fi son Allah da kowa Allah ya ƙara mana son shi wa anna thawabahu kuma saboda ya san lalle ladan Allah wa iqabahu da kuma azaban Allah a'zam tafi girma min ladhatin yatanawalwa daga jin daɗin da za ya samu bilkhalwati a cikin kadaici itharan lirda rabbihi saboda fifitawa ga wato neman yardan Allah malicin shi ala hawa nafsihi a busasan zuciyar shi balil mu'minu kai mai imani yakrahu dalika yana kyamar yin haka ma'ana yana kyamar biyan bukatar shi yana azumi fi khalwati a cikin kadaicin shi ashadda mafi tsanani min karahatihi daga kyamarsa da yake li alami darbi ga zafin bugun da za a mashi mana mai imani yana azumi yadda yake kyaman ya bata azumin shi kyamar ta fi yawa da kyamar da yake yi ka a bigi jikin shi ka san ba wanda yake so a bige shi ko ko akwai babu wanda ke so a bige shi kowa ba ya san bugu kuma bugu wulakanci ne kaskanci ne a ce ga wani ya bige ka yasa ba kowa ke hakuri ba ka amare shi ya kira ma ko kuma an ce ka yi hakuri
Wani kamar yi ko gane.
na Wani kamar yi samu kan.
kwarai ka saboda kaskanci ina ganin reni ne amma kuma cewa aka yi an bige ka ka ba da kuncin guda a ƙara kan ka haka ka ce kara o kaga dan adam ba ya san bugu to mai azumi da ya karya azumin shi gara bige shi zahin da yake ji baka ga mai azumi ba ciwo ne fa rishin lafiya ke kama shi ya karya azumi a ce dole sai ya karya azumi kaga ya shiga damuwa ta damuwa ga uzuri ne Allah ya kawo rangwame ba da manzon shi sun kawo mana rangwame mu aje azumi amma zaka ga mutum yana damuwa ko kuma ma likita ce baka iya azumi kaga abincin sai an maza mutum ya ci yana ganin da rana tsakiya ana azumi ya ce yana cin abinci kuma yana da uzuri ba da lafiya ba ya azumi shi yasa ma da yawa daga cikin musulmi zaka ga mutum yayi balaguro da azumi ina ganin wata rana na dawo daga sudan da safe da asuba muka taso daga sudan mun zo chad aka zo ana mun kafin mu iso chad kai mun yi awa ɗaya da wani abu wajen karfe tara da rabi zuwa goma sai ake ake a gasumi ana rabon abinci sai na ansa wani dan chad na kusa na ce he baka azumi sai tashi ya bar wurin yana ta gwada mutane kudi da kuma gashi ba ya ji cikin jirgi yana ta gwaji ba sauki ke akwai ba tafiya ce Allah ya ce duk wanda yake cikin tafiya ya ajiye to kaga saboda mi wani yana ganin ya ajiye azumi ko cikin tafiya ne gare ya komi da wannan abu saboda mi sanin darajar azumi da girman azumi shi ne malam yake cewa wani yana ganin shi kada ya biya bukatar shi ya ci abincin da yake so ba mai ganin shi sai Allah a wurin shi wannan ya fi tsanani ma da abike shi gara ma ka samu bulala kai ta bugun shi daga ji sai ya karya azumin shi wal ya za kathirun min almu'minin saboda haka da yawa daga cikin masu imani law duriba da za a bige shi ala an yuftira abu sa ya karya azumin shi fi ramadan a cikin watan ramadan bi ghairi udrin ba tare da uzuri ba lam yaf'al ba zai aikata ba haka ne ba haka kawai a zo a tsare ka da bulala a ce zani kaza in baka karya azumi ba wani hanzari kawai bulala ita ce hanzari to da yawa daga cikin mu'minai ba shi to idan mutum ya ci aka matsa mashi bulala ce da za a yi ta bugun mutum watakila sai ya mutu yau idan mutum ya ce ya karya azumin ko bai karya ba idan bugu ne aka ce za a ma bulala 20 ko 30 ko 40 wanda ko 100 ma ba kashe mutum za ta yi ba in ka in ka ci ka saba ma Allah kuma ka yi mi yawa shi abinda ake kira da sunan tilastawa shine wanda zai salwantar da ranka kuma a baka tsoro da abinda in aka sama shi yana iya kashe ka kamar takobi kamar adda kaga suna kashe mutum kamar bindiga wannan sai ka sha aka gwada ma bindiga aka halba ta ka gani gefe aka ma haka yaya in san samu ne kawai ka dage ka ce ba kai in kuma ka dauki rangwame inda Allah yana son ka dauki rangwame sai ka ce ku kawo ina abincin da za ni ci ka cika abin nan azumin ka bai kare ba kawai mai tilasta ka aka yi bari dai mu bar wannan baba ka aje kasan irin wannan baban matsala gare shi sai a samu mutane rangwami wani masu ya karya azumin dangangan ya ce matsa mai akai da ilmihi saboda iliminsa likarahiyatin lahi bi karahiyatin lahi ta'ala li fitrihi cewa Allah yana kyama yana kin mutun ya karya azumi ya za shara a cikin wannan watan ba tare da na uzuri ba to yin haka malam yace wa hada min alamatil iman wannan yana daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wataala an yakraha almu'minu mu'mini ya kyamaci ma yula'imuhu abinda yake dacewa da shi min shawatihi na bukatun shi idza alima anna Allah yakrahuhu in yasan cewa lalle Allah subhanahu wataala yaki wannan abu fa tasiru ladzatuhu sai jin dadin shi zaman to fi ma yarda maulahu cikin abinda Allah ne yake yarda da shi wa in kana mukhalifan li hawahu ko da kaushi wannan abin ya kasance ya saba masarin shi wa idza kana hadha fi ma hurrima malam yace to idan wannan ya kasance cikin abin da aka hana ni li'aridus sawmi saboda bujurowan azumi aka hana ka cin abinci da safe da rana da yamma har sai rana ta bada ko ko shan ruwa min at-ta'am na cin abinci wa sharab da abin sha wa mubasharatin nisa'i da kuma sumbatan iyali bayan bagi an yata'akkada zalika to ya kamata wannan ya ƙara yin ƙarfi bima hurrima ala al-itlaq cikin abinda aka haramta baki daya ta zina kamar zina dama zina kamar azumi ya haramci to uwa uba cikin azumi ko sai ta ƙara ƙarfi saboda yanzu ibada kake kana azumi wa shurbil khamri kuma kamar shan giya dama shan giya gabanin azumi haramun ne to uwa uba kuma an shigo cikin watan azumi sai haramcin nata ya ƙara ƙaruwa saboda kana cikin ibadan azumi wa akhdhi amwalin nas bil batil da kuma karbe dukiyoyin mutane da ƙarya da hanyar zalunci ko kuma ta hanyar fashi da makami ko kuma ta hanyar dabaru ta hanyar ha'inci da cin amana karbi dukiyoyin mutane dai ta hanyar da Allah subhanahu wataala bai halatta maka ba Allah ta'ala ce wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tululu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun ka ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da ƙarya kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ku ci dokiyoyinku tsakaninku da ƙarya ya yi wannan su kulu min mafi larfi halalan tsayi ba wala tattabi'u khutowati shaitani na wulakun aduwun mubi wa hatkil arab da kuma ainihin keta mutuncin mutane cin mutunci kenan bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba zagin mutane da wulakanta su da aibata su da ɓata masu suna haramun ne kowane lokaci kuma idan aka shigo cikin mi idan aka shigo cikin azumi sai ya ƙara ƙarfi saboda kana cikin ibada yanda ya zama wajibi gare ka ka kama bakinka daga mi daga zagin mutane da wulakanta su da cin mutuncin su da fata masu suna ba cikin azumi ba to cikin azumi ya yi zamantowa haramu zala ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmi suka tsira daga harshen shi da kuma mai hannun shi kuma Allah ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'dha kada sashen ku yayi giba sashi kuma Allah ta'ala ya ce wala talmizu anfusakum ku bar zumdan kawunan ku ku bar aibanta kawunan ku kuna bata sunayen junan ku wannan baya da kyawu to an shigo cikin azumi ma ya fi ƙarfi aka ce bi gairi haƙƙin ba da haƙƙi ashe kana iya ɓata sunan mutum da haƙƙi mana kana iya cin naman mutum da haƙƙi muna ganewa ko? kamar idan kana bin mutum bashi muna ganewa ko? ka iya kai shi kara ka wurin kai karan ka yi bayani ka ce wani ya cuce ka wani azzalimi ne ya zalunce ka ya kaga da wannan giba ce amma ka kai ne saboda a karɓo maka haƙƙinka ba haramun bane wannan amma haka kawai ba wani abu da ya faru tsakaninka da mutum kawai ka je ka yi ta ɓata mai suna wannan haramun ne ba ya da kyau Allah ya kiyaye wa safki dima'il muharrama da kuma zubar da jinin musulmi wanda Allah ya haramta ko dai ka ji mai ciwo ka ji mai rauni jinin shi ya zuba ba ya da kyau ko kuma ka kashe shi wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun ba su kashe ran da Allah subhanahu wataala ya haramta a kashe sai da gaskiya fa inna hadha domin waɗannan abubuwa yuskitullaha ala kulli halin yana kawo fushin Allah subhanahu wataala a kowane hali ana cikin ramadana ko ba a ciki duk wanda ya aikata su to ya jawo maka shi fushin Allah subhanahu wataala wa fi kulli makanin kuma kowane wuri kai idan kai a garin maradi ka fusata Allah subhanahu wataala idan kai a garin makka uwa uba duk inda kai kowane wuri cikin gari kai ko a dashi ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya hana to ka jawo fushin Allah ko ina baya da kyau wa zamanin kuma kowane zamani kai a wannan zamanin da muke cikin watan Rajab ko ko a'a cikin zamanin da muke cikin watan Ramadan kai to Allah subhanahu wataala sai ya fushi da kai waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba su da kyau babu inda ka halatta su sai wasu lokuta kawai mun gane ko sai wasu lokuta wanda akwai larura ko kuma akwai bukata ko kuma me akwai dai bukata bukata ta kama sai a yi wasu daga cikinsu ba saba ma Allah ba Allah ya kiyaye alwujuh thani mala yace fuska ta bi daga cikin fuskokin da aka fassara waccan magana na fa inna huliku anna siyama lalle shi azmi sirrun bainal abdi wa bain rabbih sirri ne oyayyen abu ne dake tsakanin Allah da bawan shi a tsakanin bawa da Allah subhanahu wataala la yattali'u alaihi ghayruhu babu wanda yake sanin wannan sirrin da ke tsakanin Allah da bawa sai Allah ba wanda ya san gaskiyar azumin mai azumi sai Allah kuma akwai masu karyawa ba wanda ya sani sai Allah ko wanda zai kasa haƙuri wata rana in wahalar ta kai wahala kawai ya karya kuma ya shafa bakin shi ya zo yana cewa azumi yake kaga ba wanda ya san wannan sirri sai ranar alkiyama yawma tubla sarair ranar da Allah subhanahu wataala zai tona asiri Allah ta'ala ya ce mai rana kaza cikin azumi kaza na shekara kaza na wata kaza kai kai azumi amma baka kai shi ba ka sha ruwa ka mutane da ba sani ba saboda sirri ne li'annahu murakkabun saboda shi azumi an hahada shi ne min niyatin batina daga niyya wadda take boyayya la yattaliu alaiha illa Allah ta'ala babu wanda ya san da ita sai Allah wa tarkin saboda kuma cikin azumi akwai bari li tanawuli shahawati ga cin abubuwan da ke bukata allati wanda yustakhfa bi tanawuliha ake boyewa da yin amfani da su fil adati a cikin al'ada ولذلك قيل dan haka ne ma aka ce la taktubuhu alhafazatu malaiku ba su rubuta shi wakila kuma aka ce innahu laysa fihi riya'un shi azbi babu riya a cikin shi babu riya saboda kowa na yi wala kamar ya muna gane ku ma'ana dai yawanci babu riya ciki kuma za ta iya shigowa to dai ba ta da yawa kuma kowace ibada kana iya riye da ita amma ban da azumi tunda ina azumi kana azumi ka ce kaga azumi nake ko ai ba bukatan haka to shine wasu malamai suka ce babu riya a cikin shi wa qad yarji'u ila al-awwal malai yace kuma yana iya komawa zuwa ga hadisi na farko fa inna man taraka ma tad'uhu nafsu domin duk mutunan da ya bar abin da ran shi ke kiran shi ilai zuwa gare shi ya bar shi lillahi azza wa jalla dan Allah subhanahu wataala bi haythu a wurin da la yattali'u alaihi ghayru man amarahu wa nahahu babu wanda yake ganin mutum akan wannan yanayin sai Allah da ya ba mutum umarni sai Allah da yake hana mutum dalla ala sihhati imani wannan sai nuni akan ingancin imanin mutum wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi Allah yana so daga bayan shi an yu'amiluhu sirran su mu'amala da shi a boye bainahum wa bainah tsakaninsu da shi بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه أولن دا باب wanda ya san wannan mu'amalar da ake da Allah sai Allah Allah yana son haka Allah yana son ibada sirri haka ibada kuma ka zo kana kai ta boye ibada ka kai na bulbulan ka da daddare kai salatin annaban ka dubu cikin dare ko karatun qur'ani ko kuma ka zo kana gai Allah ba ya san haka nan Allah ta'ala yana son sirri kaka gaya ma kowa sai dai in kana da manufa manufa shine mutane kana ganin mutane kamar ba su duki abin da wani muhimmanci ba so sai ka zange faɗi saboda ni da'awa ce faɗakarwa ce don mutane su ma su zange tashi a cikin dare su yi ko kuma sadaka kayi ba wanda ya sani kana iya gai saboda mutane su sani su sani ba don su yabe ka sani don su ma su zanki kana ganin ba su ba su ɗauki abin da wani mahimmanci ba amma an babu wannan buƙatar to baya da kyawu ka yi ibada babu wanda ya sani kuma ka zo kana tona ma kanka asiri to na asiri baya da kyawu kowane iri ne wa qawlu taraka shawatahu wa ta'amahu min ajli ya bar shawar shi ya bar abincin shi saboda ni fihi ishara akwai nuni ila na ma dhukira cewa da abin da aka ambata min anna sa'imina yataqarrabuna ila Allah ta'ala na cewa masu azumi suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bi tarki ma tashtahi nufusuhum da barin abinda zukatansu ke sha'awar shi min at-ta'ami na cin abinci wa sharabi da abin sha wa nikah da kuma ainihin mu'amala ta aure wa da azamu shawatin nafsu waɗannan su ne mafi girman sha'awoyin rai guda uku duk abin da mutane suke suna neman abinci ne duk kudin mutum a ƙarshe dai abinci ne yake so ya magani ko gidaje ke gare da kamfanoni duk ƙarshe dai ba da ya so ya je yunwa ne duk ƙarshe dai babban bukatar shi ne ka ci abinci ka ƙoshi su dukiyoyin suna nan a ba abin da kake da su idan kuma ka tara su ba ka ci ba ka sha to ba kudin ba su amfani ba kenan Allah ya sa mu dace wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana halayen mu kawo mu da sauƙin rayuwa assalamu alaikum azumi wai da kasuru a cikin balagoro wane ne dole duka ba dole don rangwame ne duka sauƙi ne aka kawo dukkan su sauƙi sunansu ba dole ba kuma kowane cikinsu idan mutum ya ga yana iyawa abinda da yake sunna shi ne ka yi ka karɓi wannan rangwamen na Allah in za ka tafiyar da za ka sha wahala a cikinta ko tana da nisa to sai ka yi mi sai ka yi kasuru saboda kanka sha wahala saboda ka gaji kuma ka tashi kana sallah kuma sallah mai raka a hudu raka wahala sai ta yi yawa amma ka gashi sai Allah ya kawo maran gobe mai raka wanda ka yi biyu haka akwai sauki ka gashi ba ka shi ma azumi in ka san wahala za ka yi ta yadda ba za ka iya kama kanka ba gaba ɗaya duk jikinka ya saki ga wahalar tafiya musamman mutanen da ku sai ka aji kuma ko mutane yanzu ne baka san irin wahalar da za ka tunda ko cikin jirgi ne jirgi yana iya lalacewa ku sauka wata kasa wadda ba ta da daɗi da zafinta ya yi yawa ko ba haka ba zafi ya yi yawa ko yanayinta ya ƙi karɓarka sha wahalar yunwa da kishirwa ta azumi yasa haka ce ka aji wadda baka san ƙarshen balaguranka ina ne ba da haka dai a aje azumi da kuma ƙasar a cikin tafiya dukkan su rangwame ne da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace Allah ka biya bukatun mu gaba daya Allah ka samu cika da imani Allah ka rama mana asiri duniya da lahira ba dan rayuwar da muke fama da ita Allah kawo mana karshen ta Allah Allah kawo ƙarshen ta ya Allah Allah kawo ƙarshen ta ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana dukkan abubuwan da muke so a cikin rayuwar mu ya Allah duk abin da muke so mu biya bukatu a cikin shi ya Allah ka kawo mana sauƙin shi ya Allah Allah ka sa mu same shi da sauƙi ya Allah Allah tsananin da muke ciki ya Allah ka kawo mana ƙarshen shi ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashen mu gaba ɗaya ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare rayuwar talakawa da malamai da almajirai da yan kasuwa da shugabanni gaba da ya Allah waɗanda suke kulla mana makinta makinta Allah ka maida musu ya Allah waɗanda suke kulla mana sharrika ya Allah ka maida musu sharrika su ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah ka ba su aiki da ilimin da za a amfanin addinin mu da kasan mu ya Allah ka kawo mana karshen wahala gaba daya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayenmu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gina aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka kawo mana aiki da kasuwanci masu albarka Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah abin da muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniya da lahira Allah ka sa mana sanadiyar shiga gidan aljanna Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya mishi bukatar shi Allah duk wanda yake da matsala ya Allah da wani kunci Allah ka yaye mishi ya Allah Allah kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka mana sakayya da gida aljanna Allah ka mana sakayya da gida aljanna Allah ka yi mana sakayya da gida aljanna Allah ka kare mu daga wutar jahannama Allah ka kare mu daga wutar jahannama Allah ka kare mu daga wutar jahannama Allah ka kara azurta mu da ɗabi'u masu kyawu da halaye na gari ya Allah ka raba mu da mugayen halaye ya Allah da ɗabi'u munana ya Allah Allah ka nisantar da mu daga barin su ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin